أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin abdulsalam wahid bali littahi mai suna tariqus salihin ila rabbil alamin hanya ta nagartattun bayi domin isa wajen Allah subhanahu wata'ala hanya da nagartattun bayi suke bi domin tsira gobe kiyama domin dacewa da samun yarda ta Allah subhanahu wata'ala domin yarda ta Allah ita ce gaba da komi bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawalin aljanna ga bayi nagartattu bayi waɗanda suke bi suke kiyaye dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala daga ƙarshe sai ce wa ridwanu min Allah akbar yarda ta Allah ita ce mafi girma akan komi to bayi na Allah bayi na gari akwai hanyoyi da suke bi domin samun wannan yarda da kuma domin isa wajen Allah subhanahu wa ta'ala da wannan littafi yana nuna mana fadaloli da darajoji da ake samu a wajen yin ibadoji daban-daban wasu muna yin su yau da gobe wasu kuma ba mu san su ba ko kuma mun san su mun gafala kansu domin tunatarwa sai malam ya zakulo waɗannan fadaloli da darajoji ya tara a cikin wannan littafi nashi mai albarka wanda kuma komi idan zai fada yana dogaro ne da hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam a sati da ya gabata muna bayani akan fadala ta tsawo'i abin da ake ce ma tsawo'i shine dukkan wata ibada wadda ta kasance ba ta farilla ba ibadar da mutum zai yi ta tsawo'an bi ma'ana domin neman lada nafila ƙari kenan akan wanda yake saman kanshi sai malam ya wara mana da hadisi babba hadisi mai girma hadisi kudusi wanda abu huraira Allah kara mashi yarda ya rawaito hadisin yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa inna Allah ta'ala qala Allah madaukakin sarki yana cewa man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi dukkan wanda yake adawa yake kiyayya yake cutar da bawa na nagari wali daga cikin bayi idan aka ce wali Allah subhanahu wa ta'ala ya fasara mana ya ce ala inna auliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun ala yace a saurara inna auliya Allahi lalle bayi na Allah lalle waliye na Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun babu tsoro a tare da su kuma babu firgici su wane ne wa'annan sai Allah ya ce alladina amanu wa kanu yattaqun kawai abin da ake bukata da kai domin ka zama wali na Allah ka kasance mai imani kuma kasance mai tsoron Allah mai tsoron Allah a hili ko a koyi mai tsoron Allah a duk inda ka samu kanka kada wani abu na duniya ko na tsoron zuciya ya sa ka saba ma Allah to duk wanda yake kokarin kiyaye dokokin Allah a dukkan halin da ya samu kanshi to wannan wali ne na Allah sai yake cewa wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi yace babu wani abu da bawa zai nemi kusanci zuwa gare ni wanda na hiso kamar abin da na fallanta a gare shi sune farillai misali irin falloli na sallah a salloli guda biyar da muke yi a wuni irin azumi na watan ramadan irin hajji ga wanda Allah ba iko irin ba da zakka ga mai hali da dukkan abin da ya kasance wajibi ne abin da zai biyo baya kuma ya zama nafila ne to ba abin da Allah ya so kamar abin da ya fallanta maka sai ya ce wa ma ya zalo abdi ya taƙarrabu ilayya bin nawafil bawa na ba zai gushe ba yana neman kusanci zuwa gare ni da nafiloli ya ce illa uhibbu sai na so shi duk lokacin da bawa bayan farillan da Allah ya dora mishi kuma yana kokarin yin abubuwa na nafiloli to Allah subhanahu wataala zai so wannan bawa yace fa iza ahbabtuhu idan na so shi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih zan kasance mishi jin shi wanda yake ji da shi bi mana Allah ba zai barka kaji wani abu ba in ba wanda yake so yin da shi ba a lokacin da Allah ya so bawa idan ya ji wani abu wanda Allah bai yarda shi ba yana kyamata abin sai ya kasance duk abin da yake so ya ji shine abin da Allah yake so sai ya ce wa basarahu alladhi yubsiru bihi zai kasance mishi kuma jin shi wanda yake ganin shi wanda yake gani da shi bi ma'ana Allah ba zai bar ka ga abin da baya so ka gani ba ana yin haka duk lokacin da kaga abin da Allah baya so kana kokarin kawar da kanka ya ce wa yadda hulladi yabdi shi biha da hannun shi wanda yake amfani da shi wajen taɓa wasu abubuwa allah ba zai barka ka taɓa abin da allah baya so walijila hullati yamshi biha haka allah zai kasance mai ƙawahuwan shi da yake tafiya da su ba zai tafi ba inda allah baya so sai ce wa in sa'ala ni lawdiyanna idan kuma ya roƙe ni zan bashi wala in ista'adani law'idanna idan ya nemi tsari a gare ni in tsare shi da wani abu ni ma kuma zan tsare shi yace wa ma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yakrahu al-maut wa ana akrahu masa'atahu yace babu wani abu da na ringa kai kawo akan shi wajen yin shi gabawa na yace kamar lokacin da zan dauki ran shi baya son mutuwa ni zan ɗauki ran shi kuma shi kuma baya son mutuwa kuma Allah subhanahu wataala baya so bawon shi ya ji wani abu mara daɗi sai dan dai mutuwa ta zama sunna ce kullu nafsin za'iqatul maut domin kari a wannan hadisi sai malam ya ce mana wa fi sahihaini ya zo a cikin bukhari da muslim an anas bin malik radiyallahu an hadisi daga anas bin malik Allah kara mashi yarda yake cewa anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yarwihi an rabbihi hadisi ne kudisi wanda ya rawaito daga wajen ubangijin shi yake cewa idza taqarraba al-abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dira'an idan bawa na ya nemi kusanci da ni daidai da shibir guda kamar dani guda na hannu yace ni kuma zan kasance kusa da shi bi mana zan isko shi in huce wannan zira'in gwalgwadan in huce wannan shibrin gwalgwadon zira'i guda shi kuma zira'i shine gwiwa hannu kenan idan ka nemi kusanci ga Allah daidai da ɗani guda na hannu to Allah subhanahu wata'ala zai kusanta zuwa gare ka gwalgwadon zira'i bi ma'ana zai lullumka yadda ka nema kusanci zuwa gare shi yace wa idza taqarraba minni dira'an taqarrabtu minhu ba'an yace idan kuma ya nemi kusanci da ni zira'i guda ni kuma zan nemi kusanci zan kasance kusa da shi ba a guda kamar bi ma'ana fa guda wa idza atani mashiyan ataituhu harwala idan ya yayi kokarin isa zuwa gare ni yana mai tahiya ni kuma zan zo wurin shi ina mai sassaka ko kuma in ce mai gudu-gudu kenan wannan hadisi mai nuna mana kinaya ce aka yi akan duk yanda kake so ka kusanta zuwa ga Allah ko mun ka nakin abin to Allah subhanahu wataala zai lullum ka kusanci zuwa gare ka dalilin wannan neman kusancin da kai zuwa gare shi kenan duk yanda muka yi abu in dai na neman kusanci ga Allah ne bai tafi a banza ba Allah subhanahu wataala zai kasance mai karɓar wannan abu kuma zai kasance a tare da mu sama da yanda muke nema mu kasance tare da shi sai ke cewa wa fi sahihaini an zaid bin thabit annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haka a cikin sahihaini daga zaid bin thabit Allah kara mishi yarda yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujratan fil masjid min hasiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki wani coin a cikin masallaci bi ma'ana wani bangare na masallaci min hasir sai aka yi shi da tabarma bi ma'ana aka kewaye wani wuri da tabarma fasalla rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha layaliya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin qiyamul layl a wannan bangare da aka ware da masallaci cikin masallaci ne haka sai aka mai kewaye sai yake shiga nan yake qiyamul layl yanzu sai sahabbai suka lura cewa manzala sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah daddar a wannan wuri shikenan hatta ijtama ilaihi nasun sai mutane suka taru su zo su ma su bi manzala sallallahu alaihi wasallam sai sallar ta shi kenan ya kasance musulman shikenan sai bar su suka ringa fitowa idan ya tada sallah ya tafi ba suna sallah shikenan da ya lura suna taruwa thumma faqadu sautahu laylatan sai wata rana sai suka ji ba sa jin murya shi ba sa jin karatu da suka da suka ji haka fa zannu annahu qad nama sai suka yi tsammanin barci yake sai suka nemi mi su tada shi domin ayi sallar da aka saba yi shi kuma yana walke da gangamin haka faja'ala ba'dhum yatanahna li yakhruja ilayhim sai wasu suka fara gyaran murya irin yadda ake gyaran murya ana so annabi sallallahu alaihi wasallam ya hutu ita da sallah fa qala sai ce musu ma zala bikum alladhi ra'aytu min sani'ikum hatta khashitu an yaktuba alaikum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ban gushe ba ina sane da abin da kuke yi na san abin da kuke yi kuna so in mutu ya ce ni kuma abin da ya hana na hutowa hashitu an yaktuba alaikum na ji tsoron kada a fallanta muku ita wannan sallar ta dare lokacin sabkar wahayi ne a lokacin nan ba yi da sabkar da wajibai ba da farillai da sauran abubuwa na ibada kenan a koyuwar wata aya ta sabka a ce wannan sallar da ake yi daga yau ta zama farilla ta zama ƙari a kan salloli da ake guda biyar yanzu aka ce ƙiyamun laili ta zama ita ma farilla ce in ba don sabo ba yau da gobe in aka saba ana yi amma ka ga zata yi wahala ga wasu to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ni kuma he na ji tsoron kada a fallanta muku ita ta zama wajibi kamar yadda sauran salloli suke sai annabi ya ce walau kutiba alaikum ma qumtum bihi kuma inda an fallanta muku da bukwaye ba ba za ku iya ba ya ce fasallu ayyuhan nas fi buyutikum ya ku mutane ku yi sallah a gida fa inna afdala salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktuba mafi fadala sallah ita ce wadda bawa zai yi a gida sai ta farilla kawai sallah inda ta nafila ce mafi fadala ita ce wadda bawa zai yi a gida banda ta farilla ita ce aka wajibta ma namiji ya zo masallaci ya yi ta a cikin jami amma ta nafila wadda ta hifa dala ita ce wadda za ka yi a gida kaga wannan hadisi muke nuna mana yana nuna mana manzala sallallahu alaihi wasallam tausayin shiga al'umma wannan kuma ya samo asali tun lokacin da aka fallanta mana sallolin guda biyar da aka yi isra'i da mi'raj annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka je sidratul muntaha bakin magarya ta tikewa mala'ika jibril ya ce nima baki na nan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ci gaba ya je aka fallanta mashi salloli wanda za a ringa yi a wuni da dare aka fallanta guda hamsin su hamsin tun daga asuba har zuwa isha'i yan tarbal ɗin wannan da sallah hamsin ce za a yi a lokuta daban-daban da ya amso kawai da aka ce mai gafarillar da aka fallanta na sallah kawai amsowa ya ji yana zauwa wajen annabi musa sai yake ce mishi me aka fallanta muku ya ce sallah guda hamsin a wuni ya ce koma a rage maka ba za su iya ba ya koma aka rage a wata ruwaya aka rage sha biyar wata ruwaya kuma suka ce goma ce da aka rage kuma ya dawo annabi musa ya tambaye shi yaya ya ce an rage goma ya ce koma dai a rage ya koma aka rage ya ce nawa aka rage ya ce goma haka har sai da aka tazo guda biyar sai ce koma dai a rage musu ya ce da kumya mana ya ce wallahi kumya nake ji ya isa haka kawai za mu zo da wannan to kaga wannan guda biyar kin ma har yanzu a gunda ake samu ai tariku salatin a gunda ake samu ba za su iya ba a gunda yake ganin akwai wani abu na matsi da aka matsa mai a yin sallah wannan guda biyar ɗin ba to ina ga inda an ɗora hada kiyamun laili a ce duk dare in kai barci akwai wata 'yar ta musamman misali turazar za ka tashi ka yi kiyamun laili kuma ka koma kwanta ai kaga abin sai a hankali to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce inda na ringa fitowa to wajibi za ta zama in ta zama wajibi kuma ba za ku iya ba tausayin manzo sallallahu alaihi wasallam kenan gare mu bayan haka nan ita wannan sallah misali ta wadda muke yi a cikin ramadan ta tarawihi ko kiyamul layl wannan shine asalin ta wannan hadisin to lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake ya bari ana yi kaga tare suke yin jami to amma gudun ka a wajibta ta sai ce kowa ya sallah a gida bayan rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab ya shigo masallaci sai samu kowa yana yin sallar shi daban-daban wancan ya kabarta a can wancan ya kabarta a can wani yana kira a suratul baqara wani yana ali imran wani yana fatihi wani yana kaza kowa yana karatun shi daban umar ya ce to wannan karatun juna na shiga cikin juna me zai hana ku gamu a bayan limami guda ya kasance ta zama sallah guda gabaki ɗaya ku yi tare mafarin da aka fara yin ta a masallaci ta zama tarawihi kuma ake yin ta a matsayin kiyamun laili lokacin umar bin khattab ne haka ne amma lokacin manzala sallallahu alaihi wasallam annabi ta tsoro ke ta zama wajibi a gare wannan hadisin fa'idar da yake ba mu kuma a cikin wannan babi namu na sallah ta tsawi shine sallah a gida tana da fadala akan yin sallah a masallaci matukar ba ta farilla bace sai ce rawa muslim an jabir qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qada ahadukum as-salata fi masjidihi falyaj'al li baytihi nasiban min salatihi fa inna allaha ja'ilun fi baytihi min salatihi khaira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku yi ƙari sallah a masallaci ka zo masallaci kai sallah ta farilla yace falyaj'al li baytihi nasiban min salatihi to ka sanya ma gidanka wani kaso na daga sallolinka da kake yi ke kasance gabaki ɗayan sallolinka na farilla da na nafila gabaki ɗayansa a masallaci ake idan an gabatar da na farilla a masallaci to na nafila a ɗauki wani ɓangare a kai gida a yi sai ke cewa fa inna Allah ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira Allah subhanahu wataala zai sanya alkhairi ga wannan gida dalilin wannan sallah da ake yi a ciki kada ya kasance gida kamar kabarra kamar makwantai babu wata ibada da ake yi kullum ibada ka kawai sai ka hutu ya kasance gidan yana da wannan nasibi na wannan wanda hakan zai taimaka gidan wannan ya samu albarka da alkhairai wanda masu dimbin yawa sai ce rawa muslim an abi musa annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam manzo sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa a hadisi na abu musa al-ash'ari yake cewa masalul baitil ladhi yudhkaru Allah fihi wal baitil ladhi la yudhkaru Allah fihi masalul hayy wal mayyit annabi sallallahu alaihi ya ce kwatankwacin gidan da ake ambatan Allah da wanda ba a ambatan Allah kai ka ce tsakanin mamaci ne da mai rai shine misalin su gidan da ba ambatan Allah kamar mamaci yake gidan da ake ambatan Allah kamar mai rai yake kenan kaga mu raye gidajenmu da ambatan Allah mu raye gidajenmu da kiyamun laili mu raya gidajenmu da karatun alkur'ani mu raya gidajenmu da yawan azkar wannan gida muna raya shi kuma zai kasance matsayin rayayye da bambanci da gidan da kuma ba a ambatan Allah shi kuma matsayin mataccen gida yake sai ce rawa ahmad bi sanadin hasan an abidar annan nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja zamanin shita wal waraqu yatahafatu fa akada bi بغصنين من شجرة قال فجعل ذلك الورق يتهافت قال فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال إن العبد المسلم لا يصلي, لا يصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق من عن هذه الشجرة حديثنا أبو ذر الله قال مشي يردا يتي النبي صلى الله عليه وسلم خرج زمن الشتاء wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya huta a lokacin sanyi shine zamanin shita wal waraqu yatahafat a wannan lokaci a itace suna kadawa da iska sai ganye ke sabkowa a cikin itatuwa fa akhadha bi ghusnayn min shajaratin sai dauki ganye bi ma'ana tij kamar wani ni za a ce mashi reshe yawwa reshe guda biyu na jikin itatuwa sai ya dauke su da faifai a jikinsu ganye kenan na jikin iccen a jikin wannan reshen guda biyu wanda su ma sun bushe shikenan sai sai ringa girgiza su sai wannan ganyen ya ringa zuba daga jikin wannan reshen guda biyu yanzu wannan misali ne yake so ya ba abuzar karatu ne yake ba abuzar itatuwa suna kadawa ganye yana sabka sai ya dauki reshe guda biyu ya girgiza shi reshen shi ma ringa zub da ganye wai karatu ne ake ba abuzar anan sai ce ya abazar ya kai abazar ya ce kultu labbaika ya rasulallah na ce labbaika ya ma'aikin allah ya ce innal abdal muslim ya ce bawa musulmi la yusalli salata duk lokacin da zai yi sallah yuridu biha wajhallah yana neman yardar Allah fatahafatu anhu dhunubuhu zunubanci za su ringa kakkabowa daga jikin shi suna sabka kama ya tahafatu hadal warqu an hadi shajara yanda kaga wannan ganyen yake sabka jikin wannan itti haka zunuban mutum zai za su ringa sabka daga jikin shi kaga wannan fadala ce mai girma wannan irin wannan hadisi maza na sallam yana faɗa a wani hadisi yake cewa wanda ya ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar shi ma zanubban shi za su ringa kakkaba daga jikin shi kamar yadda ganye yake kakkaba daga jikin yace wannan azkar ne wanda suke tayyata zanubai kaga wannan ma raka'a biyu kawai in ka tashi kai ba dan kowa ba saboda Allah la sai ma da dare kowa yana barci in Allah ta muke kamar ɗakin kai kadai ne ka tashi kai arwallaka ba wanda ya san me kake kai raka'a ka biyu kai dai ka san dai lokacin wannan lokaci ne wanda babu idan mutane a kanka babu wanda ya san me kake tsakaninka ne da ubangijinka to zanubanka za su ringa safka daga jikinka kamar yadda ganye yake zuba daga jikin yace Allah gafarta mana sai mali yace fadlu qiyamul layl fadala ta qiyamul layl sallah ta dare ta abu salihai kaji an ce da'abu salihai abinda wa'anda suka gabace mu magabata nagartattun bayi suka yi fice suka sha kwana a duniya suka kai labari to kiyamun lalace in kana neman abin da zai ajiye hankalinka wuri guda in kana neman tsira duniya da lahira in kana neman ɗaukakar daraja in kana neman zaman lahiya in kana neman yalwata arziki in kana neman kwanciyar hankali albarka to ka rike kiyamun laili kawai kana barci ka tashi ko raka abinci ko raka abinci kakka ɗauki ma da yawa ko raka abinci wannan a ce kullum ka saba ma kan kana yi aduwa muhawa in kalla annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana son ibadar da bawa zai dawome yana yin ta komin kanankinta a ce kawai ka saba ma kan kanankinta a wannan babi da zamu shiga zamu ga fadala kaya guda suna aka abin da ya shaƙi mu ne to zamu gani a gaba eh zamu gani a gaba ai ka san fadala hawa hawa ce ƙiyamun laili ya ja'alu ka minas salihin ƙiyamun laili tana sanya ka daga cikin salihin bayi na gari ƙala ta'ala sai malam ya buɗe babin nan da faɗar allah maɗaukakin sarki sai ce laisu sawa'a ba ɗaya ba ne ba a kwatantawa min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatin layi ana al-layli wa hum yasjudun يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا فلن يكفروا والله عليم بالمتقين wannan aya malamai sun mata fasara daban-daban imam tabari yake cewa laisu sawa'a ana nihin mummuni da kafiri amma ibn kathirin ya kawo a tafsirin shi yake cewa laisu sawa'a min ahlil kitab ana magana ne akan su ahlul kitab lokacin da sa abdullahi bin salam suka musulunta da shi da wasu daga cikin yahudawa manzala sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo garin madina ya tsaya bakin gari ka hanya shigo sai kowa jama'a aka ce ga annabi ga annabi sai aka taru yanzu wannan taro da aka aka kewaye shi sai ya fara magana sai ce ya ayyuhan nas a wannan magana kadai zaka gane cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in dai akan magana ne to babu irin shi akan magana ma babu irin shi wai da yace ya ayyuhan nas ya ku mutane bai ce ba ya ayyuhan ladina amanu bai ce ba ya kun da kun imani saboda lokacin shigowar madina kenan kuma a madina akwai musulmai akwai waɗanda ba musulmai ba idan ya ce ya ayyuwa ladina amanu da mummune kaɗai yake yanzu kuma buƙatar waɗanda ba su musulunta ba ake su shigo musulunci sai aka yi kira babba aka ce ya ayyuhan nas ya ku taron mutane sai ce musu afshu salam ku watsa sallama ku watsa aminci wa at'imu ta'am ku ciyar da abinci sai ce kuma wasilul arham ku sadar da zumunta sai ce wa sallu bil laili wan nasu niyam ku yi sallah da dare a lokacin da mutane suke barci sai ce tadkhuluna al jannata bi salam za ku shiga gidan aljanna cikin aminci to abdullahi bin salam shi lokacin nan bai musulunta ba yana cikin mutanen da aka ce ya ayyuhan nas sai ce tun daga wannan magana na ce wannan magana ba ta mutum bace ordinary magana ce ta annabi ya ce amma a littattafanmu akwai shaidu da aka bamu aka ce ga irin abun da gare shi ga irin abin da gare shi zan bibiye shi sai na tabbatar in shi ne ko musulunta zai ya bibiye annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar shi kin annabin annabin saboda akwai kashe na annabta khatamun nubuwa wanda ke da kai aka faɗa shi ya nema ya gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya buɗe mishi ya gwada mishi da ya gani sai ya ce to ya rasulullahi ni musulunta zai annan ya amshi musulunci yana amsa sai annabi ya ce mishi sai ke cewa mazala sallallahu alaihi wasallam mutane na ka kira su ka jaraba suka gani ka san halin irin mutanen da nake rayuwa tare da su ka tambaye su waye ni auren su zan koma share in labe ka jibi za su ce maka da aka kira su aka ce wai wane ne abdullahi bin salam a wajen ku ne matsayin shi ka ai wannan babban mutum ne sayyiduna babban mutum ne mutumin kirki ne mutumin arziki ne suka taya ban shi sai annabi ce musu an yi musulunta mai za ku ce suka ce taya ma za a yi musulunta haba suna mamaki sai hutu ce musu ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai ce na shaida ba abin bauta da gaskiya sai allah kuma annabi muhammad ma'aikin allah ne kai tsaye suka sauye suka ware sharruna ya yi kowa sharri a cikinmu ba mutumin kirki ba ne ba inda mutumin kirki ne da bai bar ba addinin kakanninmu dama ba mu sani ba suka yi tashubi to lokacin da suka musulunta suka zo musulunci ibn katiri nake cewa to sai Allah yake cewa su wa'annan da suka musuluntan nan laisu sawa'a ba ɗaya ba suke ta ba'ancan wa'ancan da ba su musulunta ba sai Allah ya ce min ahli kitabi daga cikin ahli kitabin ba duka ba daga cikin su ummatun qa'imatun akwai wata al'umma wadda take a tsaye akan gaskiya ya tuluna ayatin layi suna karanta ayoyin Allah ana allaili kowane dare wa hum yasjudun kuma hallo suna masu yadda bi ma'ana suna masu qiyamul layl kaga bambanci daga cikin abin da ya bambanta su da wasunsu iya daga cikin salihanta su bi ma'ana nagartar su bancin sun musulunta hallo qiyamul layl suke da dare kenan kai ma idan kana so ka bambanta to ya kasance kawa ne wani kaso a daddare minti goma minti sha biyar minti talatin awa guda ka yi kiyamale da ka koma kwanta bai daukan komi a rayuwarka bai cutar da kai da komi kai malamai suka ce kara maka ma karhin jiki ke kai hadisi ne ma karhin jiki ma kake karawa ba ɗaya ba ne baga wanda ya kwana yana share barci bai ma san ba inda kan ce can tukwana da kyalle tashi da wanda kuma ya kiyamalle ne ya koma kwanta ƙarfi cikin sama baɗi ba ne kai ka ce sportif ne da wanda ba sportif ba ɗaya ne ai baɗi ba ne to shi ne aka ce yu'minu na billahi wal yawmil akhir su wa'annan suna masu imani da Allah da ranar lahira wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar suna umarni da aikin kirki suna hani da mummuna wa yusari'una fil khairat suna masu rigai rigai wajen aikata alkhairi sai Allah ya ce wa ulaika minas salihin yace wa'annan suna daga cikin nagartattun bayi ya ce wa ma ya fa'alo min khairin falon yi faru duk aikin da za su aikata na alkhairi falon yi faru ba za a yi watsi da shi ba a yi banza da shi ba a'a za a sakanta musu kalkashin ka'idar faman ya amal mithqala zarratin khairan yara duk wanda ya aikata aiki ko mun kwaye zarra shi ko da daidai da kwaye zarra ne na alkhairi zai gani a cikin kanshi ana nan an rubuta ya ce wallahu alimun bil muttaqin kuma Allah shi ya sanin wa'anda suke tsoron shi ya ayyuhal muzammil me yace a gaba qumil layla illa qalila ya ayyuhal muzammil sai yace qumil layla illa qalila ka tashi kai sallah da dare ka tashi kai sallah da dare a ƙarshen wannan sura yace inna rabbaka lalle ubangijinka ya alamu ya sani annaka taqumu kai kinnan kana tashi a annaka taqumu adna min thulthayil layli kana tashi wani bangare na ɗayan uku na dare wa thulthahu wa nisfahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak sai ce wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar wasu daga cikin mummune su ma suna tashi suna yin sallah yace alimu allan tuhsuhu Allah ya san ku ka dauki duka daren ba ku ringa ibada fataba alaikum sai Allah ya yi muku ba dora muku ba yace faqra'u ma ta yasara min alquran amma idan kun tashi di wannan dan karakin ku karanta wani bangare abin da ya sawwaka na daga alqurani ko kai kiyamul layl da ci ko ka bude ka karanta yace alima Allah ya sani an sai yakunu minkum marda takan yi a samu wani mara lahiya a cikin ku wa akharu da yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wasu kuma sun yi balaguro sun tayi neman fadala ta Allah sun tayi kasuwanci yace wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah wasu kuma sun tayi wajen jihadi saboda Allah to duk da haka faqra'u ma tayassara min duk da cewa wani an samu mara lahiya wani ya tayi neman kuɗi ya tayi kasuwanci wani ya tayi jihadi duk da haka kai kokari faqra'u ma tayassara min ka yi ƙoƙari ka karanta komin kaɗan ƙinshi wannan aya ta isa ta zaburar da mu a kan muware wani ɓangare mu ringa ƙoƙari fakara umar ta yi sarmin ka karanta abin da ya sauwaka ko ba lahiya ka duba ha Allah ce ko ba lahiya ko kana cikin balaguro ko kana wajen yaƙi ka yi ƙoƙari ka ware wani ɓangare ka yi wani ba Allah a cikin littafin nan na al'a'id littafi na a'id la tahzan yake cewa an samu wani bawan Allah wani lokaci ya tahi jihadi suna cikin balaguran lokacin yin sallolin shi da ya saba yana filayen kuma wuri ne da aka ce musu akwai tashin hankali a wurin bi ma'ana akwai wasu namun daji abin tsoro a wurin ba a maso a kwana a wannan dajin kokari ake diyan da za a huce wannan dajin da sahi yanzu ci ya saba sai ya yi ita kashi kawai su bar shi yana zuwa ya koma shari ya koma cikin wasu itatuwa da abin arwallai shi ya yi arwallai ya koma can wani bangare cikin duhu-duhu shi yana ibada bai so kowa ne kawai kawar da sallashi kawai ga zaki zaki ya zo yana kewe-kewe a wurin shi shi kuma yana sallah wa zai tsaya iri sallah amma bawan allah nan an hankalin shi kwanci yi sallah shi yanzu misali in ce mashi ya yi sai kare sallah in cinye ka misali sallah ta kare to raka'an wannan da ya yi ita kawai ya yi kuma ya salamci kuma ya ji ya kalle shi ya ce mai in allah ya kadarta maka cewa yau ne ajali na kai kin an rubuta kai zaka cinye ni cinye ni kowa huta amma in ka san ba wannan ba aka saka kai ka bar ni in sallah wallahi zakin ya juya da yi shi bayan allah ke yaƙini ne cikakken yaƙini abin da yake gaban shi kawai yake gaban shi Allah yake gani bai ganin kowa sai Allah yake cewa wa ibadur rahmanin ladina yamshuna alal ardi awna ibadur rahman kenan Allah ya kyau mu kasance cikinsu wannan kira da Allah ya ma bayi ya ce ya kiraye wasu bayi ya ce wa'annan ibadun rahman ne ya nasabta su da ar-rahman wannan kaɗai na nuna daraja da ɗaukaka da fadala a gare su kuma a wannan ayoyin ma ibadun rahman ɗin wannan da Allah nasabta su zuwa gare shi siffofinsu ne za a bamu wasu halaye gare su me suke aikatawa ya suke kuma kai ma kana iya yin yadda suke yi walidu allaha a widur rahman ayyamma ta da ufalahul asma'ul husna wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaji baina dhalika sabila Allah yake cewa ka kiraye Allah ko ka kiraye Ar-Rahman duka dai sunan Allah ne Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim to sai Allah ya ce wa ibadur Rahman bayin Ar-Rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna su ne wanda idan suna tahiya babu jiji da kai babu kafafa babu nuna an isa a'a suna masu kankan da kansu ne tawadu gare su annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ce in yana tahiya sai su ringa gudu gudu tukun su iske shi in yana da ba irin wannan tahiyya bace ana santo da kyar a daga kawa ana bubude ana busai iska ana ana zare idanu a'a in yana tahiya gaugawa inda za a canza a kawai sabai suka ce sirin gudu-gudu tukunsu iske shi wa idan haɗaba humul jahilu na ƙalu salama idan wani jahili misali ya gaggaya musu magana ya zazzage su ya su ce mai salama amince Allah tabbata a gare ka a zamna lahiya ya haƙuri ita ce wasu yadda lukuman yake maɗan shi wala tamshi fil ardi marha wala tusa'i wala tusa'ir haddaka lin nasi wala tamshi fil ardi marha inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur a can kuma cikin suratul suratul isra yace wala tamshi fil ardi marha yace innaka lan takhriqa al arda wa lan tabluga al jibala tula duk yadda zaka ringa jiji da kanka baka iya kai dutse tsaho kuma baka iya ta ƙasa ƙasar ta dare indiya ne ake wannan amma shi ma a filin a fi ƙasa ta dare ko to duk ƙarhin ka dai baka wannan ƙarshen ƙarhi dai da aka samu adawa ne da samudawa da Allah ta shi kama su iska aka turo da rinka ɗaukar sana wuliliya da su tana zubga da ƙasa وأما آدم فأهلكوا بريح صرصر آتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام خصوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل الخاوية سي الله يتنبيه yace fa hal tara lahum min baqiya shin kaga sauransu a duniya kaga sauransu babu to karshen karfi adawa da Allah ya kama su iska aka turo ta rinda dauka sana wurgi da su kai ka ce furtarin da bino ne a zabda a ƙasa sai Allah ce yau ko sauransu ba kuma in ka gani ina suke babu kuma an yi su so nawa zaka ji ana zancen ka ji ce an tono wani kabari an ga wani mutum mai tsawon kaza mai kai iri kaza mai siffa kaza ana mamakin girman irin wannan mutanen irin adawa ne irin adawa ne sai Allah ce daga cikin siffofi na ibadur rahman sai ce walladina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama iya daga cikin halayensu yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama suna tashi da dare suna masu sujada kuma suna masu kiyama dai kenan kaga in kana so ka zama cikin ibadur rahman ga hali guda da ake so ka kasance tare da shi ka kasance mai kiyama dai idan sun zo addu'a والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم suna cewa ya Allah ya ubangijinmu ka kawar da mu daga azaba ta jahannama inna azabaha kana garama saboda ita azabar jahannama kana garama ba azaba bace ba wanda za a yi yanzu an anjima a bari a ita kullun yi ake ita ba refuwa ba pause ba pause kawai haka ake ta yi kawai in shekara dubu ne kawai azaba ce shekara dubu ba pause ko ta sekwanta ya ce inna ha sa'ata mustaƙarren wa muƙama saboda azabar jahannama shi ne mummunan masabki mummunan wuri da ɗan adam zai samu kanshi daga cikin halayensu wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama sune wa'anda idan za su bayar ba sa almubzaranci ba sa rowa wa kana baina zalika qawama su sun kasance tsaka tsakiya duk abinda bukata ta kama ai za a yi bukata amma abin da ya sha almubzaranci almubzaranci hali ne na yan uwan shedan innal mubaddilina kanu ikhwana shayatin masu almuzuranci su ne yan uwan shekar misali ana biki ka hudu kudi ka guda ka zo kai ta watsa ka ga wani almuzuranci ke sai ka tambe kanka radda Allah zai tambe ka wannan dukiya da na baka ya kai da ita ina ka kashe ta mi za ka ce mishi a biki ka watsa to walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar daga cikin halayensu ba sa kiran kowa in ba Allah ba Allah ne kadai abin bautarsu ba sa shirka wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq ba sa kashe rai wanda Allah haramta sai in akan gaskiya ne bi ma'ana sai in haddi ne ko jihadi wala yaznun haka nan ba sa zina saboda wanda yake aikata irin wa'annan halayen shirka kashe rai zina sai Allah ce wa man ya fa'al zalika yalqa asaba wanda yake aikata irin haka zai gamu da hukuba ta hukuba Allah kuma muna ce yuda'af lahu al'azabu yawm al-qiyamati wa yakhludu fihi muhana za a lullumka musu azaba ranar tashin kiyama kuma za su dawwama a cikin wutan suna masu suna wulakantattu a ciki masu irin wannan hali masu shirka masu kashe dai ba tare da haƙƙi ba haka da masu zinace-zinace sai Allah ce illa manta sai wanda ya tuba wa amana ya yi imani wa amila amalan saliha ya yi aiki nagari fa'ula'ika yi baddilullahu sayi atihim hasanat su ne wa'anda Allah yake masanya musu ayyukansu na saƙo ya masanya musu ya ba su lada bimana idan saban da kai ɗari ne dalilin tuba da kai allah ga tubarka tuba ce ta gari tuba ce na suha sai a baka lada ɗari kuma wancan zarafin ya tafi shi kyan an yahe maka ya ce wa kana allahu gafurar rahima allah mai gafara ne mai jin kai akwai wani ya aikata wani laihin sai ka rinka ce a dama a baka gafarar shi a hannunka in ya aikata wani lahi sai ka ringa fatan dama a ce gafara shi a hannunka take yadda za ka hasala ka ji ba daɗi amma allah gafarar rahimu mutum ɗari wani ya kashe gomiya tara tara ya kashe da harko ya ce ya tsaye tuba aka ce ka je ka tambayi wani bawan allah ta kan sa ka hanyar za ka tuba ya suke shi ya ce mai bawan allah tuba nake so in ya ce mi ka aikata ya ce mutum gomiya tara tara na kashi ya ce ka irin wannan zanubin ina ina kai ina tuba sai kashe shi ya cike na ɗari da shi tun da ba tuba ya ce shi ke na barin ci gaba da lamari ne sai aka ce mai akwai wani mutum a wani gari ka iske shi ta kame ka samu mahuta a wurin shi ya kama hanya zai tafi garin da niyyar shi ta gaskiya cewa tuba ke so a hanya allah amshiran shi malaika jibril ya sauko mala'ikun azaba da na rahama suna gardama wannan ya ce nawa ne wannan ya ce nawa ne wannan ya ce mutum haɗari ya kashe wannan ya ce ainihin tuba gare shi sai ya ce to a auna a gani wani gari ya fi kusa tsakaninsu da zira'i guda garin da yake da niyya ya je ya tuba ya fi kusa da zira'i guda wancan garin da yake niyya ya tuba ya fi kusa akan garin da ya fito dalilin wannan abin allah gafarta mashi wanda ke nuna maka duk girman zunubi a wurinka ne ke da girma amma a wajen Allah Allah zai gafarta shi ba komi ba ne to duk wanda ya aikata irin wannan zunubai Allah ya ce illa man taba sai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila amalan salihah yayi aiki nagari fa'ula'ika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima yace wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba wanda ya tuba ya aikata aiki nagari to wannan ya tuba ne zuwa ga Allah kuma Allah zai yahi mishi yace walladina la yashhaduna zura sune wanda ba sa shaida tazir wa idza marru bil lagwi marru kirama idan suka wuce wurin da ake yin abubuwa na banza suna wucewa suna masu kawar da kai suna masu girmama kansu walladina idza dhukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alaiha summan wa umyana sune wa'anda idan suka ji ayoyin Allah ana karantawa ba sa wucewa su kawar da kai kamar ba su ji komi ba suna tasirantuwa da abin da suka ji ba sa kurmcewa ba sa makarcewa akan wa'annan ayoyi ya ce wallazi ne kolona rabbana su ne masu cewa ya ubangijinmu hablana min azwajina ka ba mu daga zuriyarmu daga matanmu da za mu aura wa zuriyatina da zuriyar da za mu samu a gaba qurrata a'yun abin gani a ji daɗi bi ma'ana abu mai kyau abin alfahari waje allah lil muttaqina imama ka sanya mu daga cikin masu tsoron Allah sai ce ula'ika yi zaunar gurfata bi masu ba wa'annan masu irin wannan hali ibadun rahman kenan su ne wa'anda ake sakanta musu da gidan aljanna dalilin haƙurin da suka yi shi haƙuri yana gadar ma da cin nasara wani laƙauna fi ha tahiyyatan wa salama kuma za su samu tahiyyatan gaisuwa da aminci a gidan aljanna wa tahiyyatuhum fi ha salama wannan ibadun rahman ke sai Allah ya ce ajurun mukfiyun liman ya komun lai ya ce akwai wani lada koyayyen lada a wajen Allah a wajen Allah ma Allah ta yi shi ya koye ladan da zai ba mai kiyamun lai ba a ma waɗe shi walillahi matsalul ala yanzu kawo misali president ne ya kira ku ya kira ku ko uku ko ku goma misali sai ya ce a sallame ku sai kowa ɗauko abin da aka ba shi kowa a bashi kai za a baka ya sai ya ce a shi wannan a bar shi tsakanina da shi ai ka san kai takan ta musamman ce tun da ya ce da kai ya shi to an ƙari kowa zai ringa tsaya ya ringa tunanin me za a ma me za a baka ana tsoron a baka ne kan wani ya ce an baka da yawa ko na abu nasa to Allah ya ce a kone koyayyen al'amari da ya koyi ma gami kiyamu da ya makaranta ayar wasu cikin sosa sada Allah yake cewa ta tajafa junubu anil madaji wasifarsa da aka bada ta tajafa junubuhum anil madaji ƙur'ani ke ya ce suna janye haƙarƙarunsu daga saman shummaɗarsu suna janye haƙarƙarinsu daga saman shimfiɗarsu ya da'una rabbahum khawfan wa tsama bi ma'ana suna janyewa su tashi ba don wani abu ba don su yi kiyamun laifi ya da'una rabbahum khawfan wa tsama suna kiran ubangijinsu suna masu jin tsoron shi kuma suna masu kuɗayi a gare shi wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma abinda Allah ya ba su komin kadan ɗin suna kokarin bayarwa za su ciyar za su ciyar da kansu za su ciyar da iyalansu za su ba iyayensu za su taimaka ma yan uwansu za su taimaka ma bukata za su taimaka ma addini ba sa rowa man dalla da yuqridu Allah qardan hasana wa zai ba Allah ramce wa zai ba Allah ramce ka san ramce da ubangiji ba karama al'amari ba ka san ranar dauka abin na musamman sai Allah ya ce sakamakon gashi fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun yace rai bata san ba mi aka koye mata min qurrati a'yun daga wani abu na musamman na jin dadi na ido ya gani ya ji dadi jaza'an bima kanu ya'malun yace sakamako ne ga abin da suka aikata na tashi kowa yana barci kowa na so yayi huta shi yace a'a sai na sada da ubangiji sai na gada ubangiji ya ce jaza in bi makarun da abu sakamakon su wannan kadai da muka karanta wannan ayoyin sun isa su samu dan kara titintini a kan rayuwa rayuwar da kowa san yau ko goma ne kuma ko ba a yi komi ba hidi an tafi ko ka yi barcin ko ba ka yi barcin wannan daren ya tafi in mi za ka yi wannan daren ya taiko ya dawo ba alwaktu ka saif lokaci kamar takobi yake zalam taqtahu yaqtahuka shin ya tahi sai gwani guda ba ya dawo ha abuda to wannan ku lokacin kakka bari ta yi a banza saboda lokacin da baka iya ratarafan shi ba za ka iya cewa a medo maka baka yi wani abu a ya tahi shi kenan an kare yanzu kuma sai na gaba to lokaci bai kore ba matakar kana da washi sai ka yi kokari ka ci riba sauran da ya saura ka sama kanka tsarin wannan na za ka ware ma kanka wani lokaci za ka dinga ka kukanka wallahi za ka kai labari za ka zamna lahiya za ka samu nutsuwa kuma kana tireni ne akan ikhlasi tun sai yana daga cikin abu mai wahala ikhlasi kai abu dan Allah wahala gare shi gugurmiya ce da shi to tashin ka lokacin da ba wanda ya san kanayi daga kai sai ubangijinka ka me da al'amarin ka kayi niyya ka fuskanci ubangiji saboda shi kadai za ka yi to wannan zai dinga koya ma a hankali a hankali duk lokacin za ka yi ibada ko da mutum miliyan ne suke kallon ka za ka yi kanka hankali ka kwanci kawai ka fawwala cewa saboda allah ka kanka yi kokari mu ringa yi ko raka abinci kan mu dauki da yawa ko raka abinci daga cikin wa'anda suka saba za mu karanta hadisan a gaba wanda suka saba yin kiyamun lele idan barci ya warce su ba su yi ba to he sun yi wata ibada da rana kamar rama ne suka yi wannan abin da ba su yi ba da dare he sun yi wata ibada da rana domin ramuwa ga abin da ba su yi ba da dare saboda samu to yana ga wanda zai yi barcin ma ya rana ta hoto ya sallah asuba kagwana ai an shiga wani hali da sai Allah ya ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun masu tsoron Allah za a sanya su gidan aljanna mai idanuwa idanuwa na mi idanuwa na albarkoci da kayan daɗi da ni'imomi akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin suna masu amfanuwa da abin da Allah ba su saboda kahin su zo wannan matakin su sami gidan aljanna innahum kanu qabla zalika muhsinin sun kasance masu kyautatawa kahin su zo wannan matakin me halin su sai Allah ce kanu qalilan min al-layli ma yahja'un su sun kasance kadan ne daga cikin dubban al'umma suke tashi da dare su kiyamul layli wabil ashari hum yastaghfiru kuma idan lokacin asuba ya gabato zaka same suna istighfari lokacin sahur kahin misali ai kiran sallah na na biyu wanda ake ce a salatu kahin wannan kiran sallar da misali minti 15 ko minti 20 lokaci ne da ake medawa gabaki da istighfari ne ake Allah subhanahu wataala yake saukowa duniya saman duniya ya ce ina mai wata bukata biya mashi ina mai neman gafara in gafarta mashi ina mai roƙona in bashi da abin da kake so waɗi a baka to kenan kaga wani lokaci wasu suna tunanin cewa ai ibada ce ta wanda suka latijantaka to idan ba yarantaka ba ta ginu ba in ka zo da tijantaka wahala kake sha wahala ake sha haka ne ko wahala ake sha a latijantaka lokacin da aka tsuha ba a yi ba fondasiyon ta kirki lokacin da ake cikin yarinta misali ba a saba da ibada ba ba a koyi ibada ba ba a yi tanadin wasu abubuwa na rayuwa ta duniya ma wanda za a amfana da su a lokacin da ba a iya ba a yarinta ne ake preparan komi don ba ka yi firifaransa a ranta ba lokacin da ka tsoho baka iya wani balaguran da za ka iya lokacin da kake da yarinta in ka tsoho baka iya shi kazar-kazar inda kake baka iya kana bukatar yanzu ka huta ne kenan kaga ita wannan ibadai misali irin kiyamun lele idan muka samu muka kulla arme da ita da zumunci ko da yaushe muna ƙoƙarin yi Allah subhanahu wa ta'ala zai sauko albarka a cikin rayuwarmu ya ba mu abin da in mun je tsohon zai kasance rayuwa ce mai sauƙi cikin jin daɗi da abin duniya kuma har domin saba da ibadai kina ka gari ba bibi ce lokacin da za mu samu abin da za mu yi rayuwar ta duniya mu fanta ma mu ji daɗin har lokacin da za mu tsohon ga lokacin samun shi nan lokacin da kake da yarantai tashi ka yi kiyamule ka gaya ma Allah ya baka ya baka ka tana da abin da za ka yi amfani da shi idan ka tsufa kuma lokacin da za ka saba ne an tarna mace za ka gani lokacin da ka tsuwa zai gani in baka yi baka iya yi ba baka jin daɗi ka saba ne ka yi kenan kada ka ce ga wata ibada ta lokacin shekara kaza ce ko shekara kaza a tun yanzu ne ake faruwa tun yanzu in kana so ka zama nagartaccen bawa nagartaccen lattijo nagartaccen tsoho mai hali mai kyau wanda an san kowa ya mai yabo na arziki kuma zai gama da duniya lahiya to tun a yarin taka zaka yi firifaren wannan tsohon lokacin da kake da kai Allah ya taimake mu abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh